الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث حديث كلام الله تبارك وتعالى وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجئها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن أهل النار منوى الله سبحانه وتعالى وديا da ya haɗa mu a zama na biyu na tafsirin alkur'ani na wannan shekara ta 2043 a wannan masallaci mai albarka masjid abubakar siddiq wanda yake unguwa ta walala wanda insha Allahu a jiya mun ga tafsiri na suratun nas da kuma tafsiri na suratun alfalak suratun nas a cikinta a taƙaice dai ana neman tsari ne da shaidani mun riga mun ga bayani akan haka suratun alfalak ana neman tsari a cikinta da ababe guda hudu wanda dukansu mun gansu bi izin Allah yau insha Allah za mu tashi a tafsiri na suratul ikhlas wanda ita ce cikon surori guda uku wanda mazalar sassan ya kasance yana addu'a da su ya tofa a hannun shi ya safa a jikinsa kawai yadda ƙarin bayani bi izin Allah tabaraka wa ta'ala zai zo insha Allah sai mu ji daga alaran ma karanto mana suratul ikhlas kenan insha Allah sai mu yi kokarin yani bayani akan ta bakin yadda ya sar bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad
jayyid wannan ita ce suratul ikhlas sura ta ikhlasi yani yi wa Allah ibada shi kadai suratul ikhlas ana ce mata kuma hallo suratul tauhid saboda duka tana magana akan tauhidi wannan sura suratul ikhlas tana da aya guda hudu amma ta tattaro duk kusan abin da ake so a isarwa mutane da shi na tauhidi da ikhlasi da aqida ta dauki tauhidi na uluhiyya ta ɗauki tauhidi na rububiyya ta ɗauki tauhidi na asma wa sifat wanda su suka yawa a ciki tauhidi na mai yake da suna na rububiyya awwalan muna iya ganin shi a cikin yani Allah kalma ta Allah kuma hallo tauhidi na uluhiyya muna iya ganin shi a cikin kalma ta Allah ita karan kanta sannan tauhidi na asma wa sifat zamu gansa a cikin suraye da sifofi da suka zo a cikin wannan sura insha Allah dai duka zamu yi bayani akan su wannan sura dai tana bayani akan tsarkake Allah maɗaukakin sarki da kaidaituwa Allah cikin abin da yake banta da shi da kuma kasancewa dukkanin bayu suna da bukata zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da kuma korewa Allah dukkanin dangi na naƙasa dukkanin abin da yake na naƙasa ne ana korewa Allah shi kama daga ya aihi kawai da wasu mai yake da suna wasu kafirai suke da aƙida Allah maɗaukin sarki yana da ɗa yahudawa sun ce Allah na da ɗa nasara sun ce Allah na da ɗa mushrikai insha Allah zai zo rike ta aya rike ta aya insha Allah zai zo ishara ce yake yi a takaice mushrikai sun ce Allah yana da ƴaƴa mata duka kowanne yana za'am Allah yana da ƴaƴa mata ya Allah ya kore bai aifa ba sannan kuma hallo tun da bai haifa ba wanda ya ce to ai an haife shi to haka ma kuma Allah ya ƙara korewa shi ma ba a haife shi ba saboda na farko ne bayyada yani haruwa na ƙarshe ne bayyada ƙarshe shi kowa zai mutu ba amma Allah maɗaukin sarki yana nan sannan an yi lokacin da babu kowa Allah maɗaukin sarki yana nan sannan kuma Allah ya korewa kan shi dukkanin kamanceceniya babu wani wanda yake da tamka ta Allah maɗauki sake a taƙaice wannan ita ce suratul ikhlas ana ce mata kuma hallo suratul tauhid wannan sura tana da fadala insha Allah za mu gani da izinin Allah wannan sura sababi ne ta in kana so ka samu soyayya da kauna ta Allah maraukin sarki ka kasance kana son wannan sura kana kaunarta insha Allah bayani zai zo akan haka sababin sabkan wannan sura mushrikai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiransu zuwa ga tauhidi a kadai ta Allah a bautawa Allah shi kadai a roki Allah a maida komai zuwa ga Allah maraukin sarki kada a dinga bautawa wani Allah kadai za a bautawa shi kadai ne bai da tamka to su da ke wawaye ne jahilai ne ba su da ilimi sai suka zo gurin manzo Allah sai sai ce mishi to ka ce mu bautawa Allah ka shi kadai shi wannan Allah naka waya al'ayye shi in kuma ba aiwon shi ba aka yi shi ne aka yi an yi shi ne daga zinariya ko an yi shi ne daga azurfa ko an yi shi ne daga meye tun da su sun kasance a lokacin da dabino ma ya su daga dabino sai su yi allan da za su dinga bauta mushi ko kuma su sassaka ice ko dutse ko kuma su yi da zinari a kone makamar da haka shi ne a jahilcin sun da ta manzana sai sama a kan irin tsarin sai yake a'a ba haka ba ne shi ne allah maɗaukin sarki ya safkar da wannan ayar yana maida musu martani da suka zo sai Allah maɗaukin sarki ya sauko da wannan aya yake cewa qul huwallahu ahad ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka cewa wa'annan wanda suke tambayar ka akan ubangijinka ka ce musu huwa shi wannan ubangijin naka Allahu shine abun bauta da gaskiya wanda bai cancanta ba a bauta bane Allah nan ma'anar shi al-ma'luhu ai al-ma'budu bi haqqi shine wanda ake bauta da gaskiya shi yasa kalma ta Allah babu babu wani mushirkin da ya tsarawa ya sanya wa wani abin bautar shi Allah daidai ila ko makamanta haka wannan tana yana daga cikin mu'jizar da wannan kalmar take dauka kenan qul huwallahu ahad kace shine Allah abun bauta da gaskiya wanda yake shi kadai ne shi kadai tantanta bauta mishi ahadun bayyada babu wani Allah tare da shi shi kadai ne Allah ahadun shi kadai ya cancanta abota mishi ahadun shi kadai ya keɓanta da siffofin shi da sunayen shi ahadun shi kadai ne wanda ya halicci bayan da halitta gaba kidonsu kinan kaga wannan kalmar kadai ta dauki tauhidi da baki ɗayan shi nau'i na tauhidi da baki to kuma hannu abin da zai zo baya ƙarin bayani ne akan wannan kalmar ta kun huwa babu ahad wata mu'ajiza da ke cikin wannan sura baitin aya ta farko ta kunshe sura gabaki ɗaya abinda sura ta zo da shi aya ta farko ta zo da baya sannan kuma da ya aka kawo wasu ayoyi guda uku bayan aya ta farko suna ƙara faɗaɗa ma'ana kenan wannan kalma ta qul huwa allah qul huwa huwa innan qul huwa huwa innan gamiru sha'an lit-ta'zim wa tafkhim saboda a girmama Allah kan ba abin da ya shahi Allah shi wannan ubangijin naka wanda suke tambaya akan shi shi ɗaya ne bangi da tamka shi kaɗai cancan da abota mishi shi kaɗai yake banta da ababen da suka ke banta da shi a nan gurin zan iya cewa ya kamata mu yi bayani menene tauhid tun da wannan sura ana daga cikin sunayenta suratul tauhid kuma daga cikin sunayenta suratul ikhlas tauhidi kalma ta tauhidi a gurin malaman tauhidi shine ifradullahi tabaraka wa ta'ala fi kulli ma yahtassu bi a keɓanta Allah maɗaukin sarki a cikin ababen da shi kadai ya cancanta ya keɓanta da shi ka ta Allah a cikin dukkanin ababen da Allah shi kadai ya keɓanta da shi wannan ababen da Allah shi kadai ya keɓanta da shi da akwai al-wujud samu Allah ya samu tun kayan halittu su samu ya kasance yana nan sannan kuma hallo zai kasance yana nan bayan babu komai sannan kuma hallo da akwai arrububiya Allah shi ya halicci bayu shi yake arzika su shi yake juya lamurrukansu shi yake kashewa shi yake raya wannan rububiya ka keɓantar da Allah babu wanda za ka sawa yana da wannan abu shi yasa tauhidin rububiyya hatta da mushrikai sun yi imani da shi amma yau da za
سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله جيد توحيد الربوبية مشركي سن إيمان دشي إنت ذاك تنبيه سوايا هل تسمى إذا كسياس تما الله amma yau za a ga da akwai wasu daga cikin musulmai wanda suke akida suke kudur cewa da akwai wasu shehunai ko da akwai wasu bokaye wanda suke yin a- eh, halitta ko suke jujjuya al'amurka ko suke arzikawa ko suke kashewa ko suke rayawa da akwai a cikin musulmai wanda suke riya cewa su musulmi ne suna da wannan kudur haka da akwai matsala mu maganin wannan abun shine karatu da yada da'awa da yada eh, sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tauhidul rububiyya kenan sai tauhidul uluhiyya a keɓanta Allah ma'aukin sarki a keɓance shi a kadaita shi da bauta da ibada al-uluhiyya a kadaita shi da ibada shi kadai وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين masha Allah kawai yadda Allah maɗaukin sarki yana bayani akan ahlul kitab yana bayani akan su sai Allah maɗaukin sarki ce dukkaninsu sun bar abin da aka umarce su su kuma a cikin littattafan su dama ba umarce su ba sai dan su keɓanta Allah maɗaukin sarki su kaɗaita shi a cikin ibada illa li abudillah mukhlisina lahu din mukhlisina lahu din ay mukhlisina lahu al-ibada to ka gani sai kuma ibada kalma ce wadda ta shahi magana da aiki sawa'an addu'a ce sallah ce ko makamanta haka ruku'i ne tsoro ne na ibada eh, neman taimako ne da sauransu yau kaga da akwai mutanen da aka ci sun saba wa wannan abubuwa sannan kuma zo da akwai tauhidul asma wa sifat keɓanta Allah ta Allah a cikin abin da ya shahi sunayen shi da sufofin shi sunan shi shi kaɗai yake ɓanta da shi babu wani wanda yake tare da shi a cikin wannan kamala da sunan wani sifofin shi su kaɗai yake ɓanta da wannan sifofin babu wanda yake tare a cikin shi babu wani tamkar shi babu wani mai kamar da shi shi yasa ka'ida ta malamai na ahlus sunna wal jama'a akan asma wa sifat shine yani eh, suna cewa nu'minu bi asma'illahi wa sifatihi min ghairi takyifin wala ta'tilin wa min ghairi tamthilin wala tashbih suka ce muna yin imani da dukkanin sunaye na Allah maɗaukin sarki da sifofi na Allah maɗaukin sarki ba tare da ta'tili ba mu kore sifar gabaki ɗayansu da sunaye sannan kuma hallo eh, muna yin imani da eh, ba tare da tashbih ba kamantawa siffantawa kuma domin yin imani ba tare da takyifi ba takyifi shi ma nau'i ne na tashbih tamsil duka shi ma nau'i ne na tashbih kamantawa ليس كمثله شيء وهو السميع البصير jai da kawai da zamu gani insha Allah a karkashin ayar walam yakul lahu kufuwan ahad laysa kamislihi shay laysa kamislihi shay bayyana wani tamka tare da cewa Allah maɗaukin sarki ya ce bai da wani tamka kuma sai Allah ya tabbatarwa kan shi wa huwa sami'un yana ji yana gani sunaye sifofi kenan ka yi imani da su kawai da suke a gundarin lafazinsu haka ne amma kuma kamarsu tamkarsu babu wani insha Allah wannan shine aya ta farko kenan in mun lura aya ta farko duk abin da ya shahin tauhidi ta yi mana bayani akan shi qul huwallahu ahad a ƙarƙashin Allah da akwai tauhidi kala biyu ko- kala uku a ƙarƙashin kalma ta Allah da akwai tauhidi kala uku tauhidi na rububiyya domin Allahu bai ya kasancewa sai ar-rabb sannan kuma da akwai tauhidi na ubudiyya ruhiyya shine Allah shine al-ma'lum ay al-ma'bud bi haqq sannan kuma halin tauhidi na asma wa sifat kalma ta Allah suna ne kuma sifa ne bal ma kalma ta Allah shine babba a cikin sunaye na Allah madaukakin sarki jayyid wannan kenan kenan Allah maɗaukin sarki nan ya umarci manzo Allah sa sama da ya gaya wa wayannan mushrikan da suke izgiri da shi suka ce mushi ya bayyana musu ubangiji shi Allah maɗaukin sarki ce mushi ka ce da su huwallahu ahad shine Allah abun bauta da gaskiya ahadun wanda yake kadaitacce alqur'ani ya ajiye hujjoji da yawa da yawa wanda yake nuna Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya cancanta a bautawa kuma shi kaɗai ya cancanta a nufata dukkanin nau'i na ibada hujjoji da yawa daga cikinsu da akwai hujjoji uh, guda hudu wanda malamai suke bayani a kansu hujja ta harko Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa shi ya halitti halittu gabaki ɗaya afaman ya halittu kamar la ya halittu afaman ya halittu kamar la ya halittu Allah maɗauki sai ke cewa shin wanda yake halitta ya halitta halittu zai iya kasancewa kawai wanda ba shi ba halitta halittu shi Allah shi ya halitta halittu dole ne kowa ya imani da wannan Allah shi ya halitta halittu to tunda Allah maɗauki sarki shi ya halitta halittu to to ya cancanta abota mishi wannan dalili na farko dalili na biyu shine kasancewa inda a duniya a sammai da kasai da akwai wani Allah wanda ba Allah ba wanda ya halicce mu inda da akwai wasu alloli to da sama da kasai in gabaki ɗaya sun lalace lauka na fi ma alihatun illallahu la fasadata inda a cikin sammai da kasai da akwai wasu alloli wanda ba Allah ba da sun lalace saboda za a yi ta samun yaƙi tsakanin allolin to tun da babu tun da kaga sama ta ƙi lalacewa ƙasa ta ƙi lalacewa to ka san lallai tabbas da akwai allah da ya halitta su ne ubangiji allah ba wakil sarki wanda shi kaɗai ya cancanta abota mashi jayi sai dalili na uku wanda dalilin yana nuna akan cewa kasancewa Allah ma'aukin sarki shi ke juya dukkanin al'amurka na duniya kasancewa Allah ma'aukin sarki babu wani wanda yake tsayawa a gaban shi ce me yasa kai kaza me yasa kai kaza to wannan yana nuna cewa kuma shi kadai cancanta a bauta shi ne malamai suke ce mashi dalilin alqahr wal ghalaba shi kaɗai ya buwaye kowa shi kaɗai yake juya yadda yake so shi kaɗai yake kashe wanda yake so ya raya wanda yake so babu wani wanda ya isa ya mishi magana shi yasa Allah madaukakin sarki ke cewa lauka da ma'ahu alihatun kama yaquluna idan labtahu ila bil arshi sabila inda tare da Allah da akwai wasu alloli daban kawai yadda mashirkai suke hudi to da wasu alloli sun ta yi zuwa ga Allah maɗaukin sarki ma'abocin al'arshi sun ce to abu da kai ba mu yarda ba saboda bayu ba ta kamar da kai kadai tun da ba a samu wanda yake a cikin allolinsu wanda suke zuwa gurin Allah su gaya Allah wani magana to Allah shi kadai ya cancanta abota لو كان معه آلهة إلا الله يعني لو كان معه آلهة كما يقولون كما يندسوا مشركة تولي izan yani labtagau ila zil arshi sabila sai kuma dalili na hudu wanda yake nuna cewa Allah shi kadai yani ya cancanta abota mishi shine dalilin tanazo inda yau a ce da akwai alloli kawai da bashi gaske riyawa da an samu jayayya tsakanin alluna inda a ce yadda mashirkai suke na makka alasar misal suna da gumakai kaza inda a ce wa'annan alloli da an samu tanazuri sun yi jayayya tsakaninsu da shi da Allah ke sake yadda muna gani a nan shugabannin kasashe yadda suke yin jayayya tsakaninsu kowa yana so ya zamto shi ya ƙarfi haka kuma hannu a cikin wanda suke kudiri ga wasu malamai ko ga wasu shehunai ko ga wasu bayan allah suke kudirin suna da wata miza ta allah mawakin sarki inda sun cancanta da an ga sun yi jayayya da allah mawakin sarki an gani a kirki he dai kawai a dinga rawaito a cikin ruwaya ta khurafat a dinga cewa mala'ika kaza an zo mutuwa mala'ika ya je wa wani shehu ya je wa mala'ika harara ya ce bar mai da mutuwa waye waye sauransu maganganu dai wanda hankali baya ɗauka amma babu shi ne allama wakil sarki yake cewa a dalili na da yake nuna dalilin tanazo mattakhadallahu min waladin mattakhadallahu min ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض الله ما أكل سركي ce bai riki ba da sannan kuma hallo a tare da shi babu wani Allah shi kadai cancanta abota shi kadai ne Allah a tare da shi babu wani Allah saboda dan ya za kai ka gane a tare da Allah mawaki sarki babu wani Allah shine inda da akwai wani Allah idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq da kowane Allah ya ce to mu raba iyaka ga iyakarka ga iyakata kamar yadda yanzu ke da kai kowane shugaba na kasashe yana da iyaka da da akwai wani Allah da wani ya ce to ga iyakarka ga iyakata wayannan mutane wanda suke biya ta kaza ne wayannan mutane wanda suke biya ta kaza ne da an rarraba to tun da ka gaba a rarraba ba yau duniya gabaki ɗaya kowa ya yarda da akwai allah shi ya halitta shi shi yake kashewa shi yake rayawa sai dai matsalar ya za a bauta allah wannan nan ne aka samu saba to wannan dalili ne kasancewa allah shi kaɗai ya cancanta kai ma ba haka ba wala ala ba'dhum ala ba'd da a tsakanin allolin inda da akwai wani Allah da an samu jayayya ɗaya ya hikarin da to tunda ba a samu wani na baban dalili ne ya kaɗai ta ta Allah mai sarki shi yasa wannan sura wannan sura ta buɗe da da faɗin cewa qul huwallahu ahad ce ka ce musu shine Allahu abun bauta da gaskiya ahadun wanda yake ɗaya ya cancanta a bauta mishi kada ya cancanta a bauta mishi kada ake bauta mishi ahad ta sha bambam da wahid wahid tana iya samun adadi dan ka ce wahid ka ce isnin salasa arba zuwa ƙarshe amma ahad batta da tabka ka waka ce ɗaya tangargar ka ku in ka ce ɗaya tangargar ba za ka ce ka ce ba biyu to Allah shi kadai ne tangargar duk abin da yake bance shi shi kadai ne ya cancanta a mushi sawa na tauhidi da sauransu wanda muka ishara a gare shi wannan shine wannan aya ta farko wadda muka bude sura nan da ita wanda ta dauki ma'anoni da yawa to sai kuma Allah maɗaukin sarki aya ta biyu yake cewa Allahu samad wannan Allah wanda ya cancanta abota mishi al-ma'bud bi haqqin wanda ya cancanta abota mishi bauta ta gaskiya wannan Allah shine as-samad shugaba wanda dukkanin halittu suke bukata zuwa gare shi suke nufata shi domin ya biya musu bukata as-samadu shine as-sayyidu allazi yani yuqsadu ilayhi fi qada'i jami'il hawa'ij ala tawaf shine shugaba shugaba wanda ake bukata ake zuwa zuwa gare shi domin ya biya dukkanin bukatu yau duk wanda kaga yana da bukata gurin shi zuwa ga Allah mawakin sarki sawa'an yayi adda ya daga hannu ko kuma bai ba daga da a cikin zuciyar shi dai zuciyar shi tara ta yi da Allah mawakin sarki ya biya mishi bukata Allahu samad as-samad shine ubangiji wanda aka ake dukkanin halittu suke yani nufata shi domin biya biyan bukatar su kina Allahu samad shine dukkanin yani kalma ta tafsiri ta as-samad malamai sun wani tafasir kala kala a ƙarƙashin kalma ta tafsiri na as-samad malamai sun waɗi mana anwa ma'ani muta'addida amma daga cikin ma'anin su wasu malamai suka ce huwa as-sayyid allazi qad kamula fi su'didihi wa sharif allazi qad kamula fi sharafi shine shugaba wanda ya cika a wajen shugabancin shi kuma mai matsayi wanda ya cika a wajen matsayin shi wasu malamai suka ce la sayyid shine allazi yasmudu ilayhi alkhalaiq fi hawaijihim wa masailihim shine wanda halittu suke nufata shi wajen ya biya musu bukatunsu wannan kenan shine kaɗan daga cikin ma'anonin da ya zo a ƙarƙashin kalma ta asama kenan wannan shine a taƙaice abinda ayanan ta biyu take nunawa kenan za mu iya cewa ayan nan ta biyu tana nunawa cewa Allah maɗaukin sarki mawadaci ne ya wadatu bayyada bukata zuwa ga halittun shi bayyada bukata zuwa ga halittun su ko miskala da ba ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yud'imun jayyid Allah maɗaukin sarki bayya bukatar a ciyar da shi kawai yadda a wani guri kuma yake cewa lan yana Allah al-umma wala dima'uha walakin yana da takwa min kawai tsoron shi ka bauta mishi ne yake so amma bayya bukata komai in kai yanka dabba ba jinin ba yake bukata ko kuma nama a'a kawai ka bauta mishi tsoron Allah da yake cikin zuciyarka yake bukata kenan Allah modaci baitin modaci ne sannan kuma hallo babu wani wanda yake sai wadata daga Allah mawaƙi dukkanin halittu baki ɗaya suna bukata zuwa ga Allah maɗauki sarki shi yasa Allahu yaghdibu in tarakta su'alahu wa ibnai adama hina yus'alu yaghdibu Allah maɗaukin sarki yana hushi lokacin da baka roƙon shi lokacin da baka ɗaga hannu baka nema a gurin shi yana hushi amma ɗan adam kuma lokacin da kake tambaye shi lokacin da ya hushi yau wani mawaƙi ke cewa ya kusa idan za ka dinga tambayar ɗan adam ya dinga bai koma ƙasa a gaban shi take wata ya cewa wai kai me kake ne ƙasa ka ce da Allah mai komo ƙasa wannan in an jima ce mai komo daga kayi na uku ya ce ba to me kake ne yani ɗabi'a ce ta halittu suna da rowa suna hushi lokacin da kake tambayar su amma Allah mahaukin sarki yana hushi lokacin da baka lokacin da baka koma zuwa gare shi wa iza sa'alaka ibadi wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun shi da Allah maɗauki sarki ke cewa wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayuna suka tambaye ka kaina ina kusa da su ujibu da'wata da'i idza da'an idan mai roƙo ya roƙe ni ina amsa mishi roƙon shi kai tsaye kenan wannan dama ce ɗan uwa a yi ƙoƙari koma zuwa ga Allah da yani addu'a da kuma roƙon Allah maɗauki sarki ya biya bukata wannan kenan sai wannan aya ta uku insha Allah ita ce wanda Allah maɗauki sarki ke cewa lam yalid wa lam yulad in kun lura aya ta biyu ta tabbatarwa da Allah maɗaukin sarki cikakka mala mawadaci ne ya wadata da dukkanin halittun shi ba ruwan shi da bukata zuwa gare su sannan kuma dukkanin halittu suna da bukatuwa zuwa gare shi ya arzuka su da sauransu sannan sai kuma a nan gurin Allah maɗaukin sarki zai kore wasu wani kuduri mummuna wanda wasu daga cikin bayan shi suke mushi yahudawa suka ce uzairu wa قالت اليهود عزير عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله jayin wakalat uzairu wakalat yahud yahuda suka ce uzairu ibn allah uzairu dan allah ne ɗaya daga cikin wasu nagartattun bayu a cikin su suka ce ai wannan uzairu dan allah ne nasara kuma suka ce masihu ibn allah annabi isa dan allah ne a cikin nasarawa kirista da akwai kuma da masu akida a taslis yani annabi isa dan Allah ne annabi isa dan Allah ne Allah ne kenan Allah Allah ne me yake suna ruhul qudus ruhul qudus ya ne malaika jibril shi ma Allah ne a wata akida kuma suna nihin maryam Allah ce ta uku laqad kafara allazina qalu لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح هو المسيح هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ha kenan an kafurta su sannan kuma allo sai aka zo ana nan sai mutane na larabawa su duwa ga duka rashin kunya da kowace kungiya ta kafirin wanda suka bar tafarki da Allah maɗaukin sarki ya bar su yahudawa sun bar tafarkin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi musa ya dora su nasarawa sun bar tafarkin da annabi isa ya dora su sannan mushrikai na laraba su da ba a samu ba manzo ya zo zuwa gare su sai suka zo da wata aqida mummuna suka ce mala'iku ƴaƴa ne mata ƴaƴa ne mata na Allah tare da cewa su kuma sun ki jinin sa'ayi ƴaƴa mata suka ce mala'iku ‘ya'ya ne mata na Allah amit ta kada mimma ya khuluku أمتخذ مما يخلق أمتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من يشاء أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة عباد الرحمن وجعل إناثا الملائكة وجعلوا الملائكة
وجعل الملائكة الذين هم عباد وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم jin ويسألون eh, mushrikai na larabawa ya suka ce mala'iku ‘ya'ya mata ne kaga nan sun yi kuskure ba su san ba mata ne ko ba mata ba ne mala'iku asalin ba su da wani jinsi a cikinsu da akwai mata ko maza a ba su da wannan saboda me yasa su asalin ma ma- mala'iku ba su da sha'awa ko ɗaya a jikinsu hankali gare su baitin shi yasa ibn al-qayyim yana bayani akan nau'i na halittu yace a cikin halittu da akwai wa'inda Allah madaukakin sarki hankali kadai ba su basu da sha'awa su ne mala'iku a cikin halittu da akwai kuma wa'inda sha'awa kadai aka ba su basu da hankali su ne dabbobi dan adam shi kuma da ke ana bukata a jarabce shi ya aka ba shi duka guda biyu da hankali da sha'awa shi yasa duk lokacin da mutum ya bar hankalin shi ya yi zamto sha'awa yake wannan zai zamto kawar dabbobi ne in hum illa kal'an'a zai kasance kawar dabba ne haka ne kenan mala'iku su basu da sha'awa kuma dai babu wani dangi maza ko mata a cikinsu ganin sun yi kuskure sun karkiro karya sannan kuma alwai suka ce ɗaya ne na allah da suka tashi abinda suke ki ba sa so su samu mata idan aka ba ɗayansu bishara ya aihi mace to zai ta hushi yana ta kumbura me yasa za a yi wa mishi ya mace balma rami suke su binne ta su binne ya mace in sun aika mashirkai na larabawa su binne ta ha sai kuma suka sanya wa allah mawarkin sarki ɗaya mata abinda suka yi sannan kuma hannu ga kuskure na sun ce Allah ya aihu sun hannu ga kuskure na sun jingina mashi ayya mata kaga wannan ba karamin musiba wace ba shi yasa Allah mafi sarki ya ce amit da kaza min ma ya khluqu banatin wa asfaqu bil bani sin ku wawayen ina ne ta yaya za ya Allah mafi sarki a cikin halittar da ya dauki ayya mata su ne ayyan shi ku kuma ya barku da ayya maza kun ki ayya maza sannan kuma zo ku jingina Allah ya mata kuna da hankali kwa tambaya ce ake musu ta hankali ha shi ne Allah maɗaukin sarki zai gwada yaya halinsu yake in an ba su bishara da matan sun ayyin musu ‘ya'ya mata wa'iza bushira ahaduhun bima zaraba lirrahmani masarar zalla wajen wasu wadda wahuwa kazi idan aka ba su bishara da sun samu karuwa ta ‘ya mace za su dinga kushi da ya macen da da ita suka ba buga misali ga Allah suka ce yana da yaya mata ko in aka ba su bishara akan sun samu karuwa ta yaya mata zai wuni mutumin da aka ba shi bishara a cikin su zai wuni yana hushi bisa guska shi ta yi baƙin kirin na tsaba hushi kuma ma yanzu karas yani ya Allah ma'aukin sarki musu magana yanzu a ciki ku rasa wanda za ku ɗauka ku ba wa Allah sai ya mata almin da ya rukta dai ta mashirka yani su sun yi jahilci saboda sun kawo jahilci kala kan jahilci wannan kaɗai ya isa ya nuna ba bambanci da masu ilimi da wanda suke yayi marasa ilimi mai ilimi ko da kuskure zai kama shi ya ɗauki hanya ta wata ɓata ko makamanta haka zai yi ta da sauki akan wanda yake akan jahilci shi yasa ilimi yana da mahimmanci a duk da haka dukkanin su wayannan kungiyoyin guda uku suna kan kuskure ko kuma wayannan jama'a guda uku suna kan kuskure yahudawan da nasarawa da kuma mushrikai na makka to sai Allah ya a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki dukkan su ya hada su yake musu raddi Allah madaukakin sarki ya ce lam yalid bai aifa ba bai aifi ba sawa'an aqida ta yahudawa uzairu سواء عقيدة النصارى النصارى وكريستا مسيح يعني النبي عيسى سواء عقيدة مشركي نلارباوا شيني ملائكو دسكتي دكان su babu wanda ya afa Allah wa sarki lamil me yasa Allah nan gurin ya korewa kanshi ai haihuwa saboda galiban duk wanda yake aihuwa yana gushewa tabi'ar da yake sa a sa abu ya dinga aihuwa saboda in ya aihu da akwai lokacin da zai kasance bayya iyawa zai mutu he dan shi don to gurin shi to shi yasa Allah madaukakin sarki kuma komi da yake ban kasa zai mutu amma Allah madaukakin sarki da kullu man alaiha kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram
komi zai gushe amfai Allah maɗaukin sarki sai fuska Allah maɗaukin sarki za ta tsaya kenan shi yasa Allah maɗaukin sarki lam yalid bai aifa ba kuma ba zai aifo ba a nan gaba raddi ne duka ake musu akan akidar su saboda me yake da suna Allah maɗaukin sarki huwal awwal wal akhir wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim Allah maɗaukin sarki shine al awwal na farkon da babu farko kai shi shine malamai suke cewa laysa li awwaliyati ibtida'u na farko ne wanda a farko babu farko kafin shi babu faruwa da farkon shi wal'akhir shi ne na ƙarshe wanda zai dawwama wanda laisa li akhiriyati intiha malamai suke cewa ƙarshen shi bai da ƙarewa wannan shi ne aqidar da mutum zai ɗauka wallahi sai mun kiyaye wannan isharar da muka ɗauka haka da akwai waswasin da shi ɗan zai dinga kamaka daga cikinsu ya dinga tsora ka akan hanya an ce allah shi ne na farko wanda farkon shi bayya faruwa sai shi ɗaya dinga ce ma anya bincika ne ƙara bincika shi ya sa malaman falsafa in falsafar tasa ta yi yawa ta kasance babu ruhi na musulunci a ciki za a ga abin da za su fara bincike menene harkon halitta don sun gama binciken harkon halitta sai shi je kuma shi wanda ya halitta shi ya fara kasancewa kome shi ya sa za a ga a dinga cewa tsakanin kwai da kaza wanne ne na harkon in ka je ka yi bincike ka yi bincike ka yi bincike ka ce kaza ce farko to kwai in ka ce kwai ne farko to kwanwa yare dole za ka hagan shi yasa falsafa idan babu ruhi na musulunci matsala ne duk wannan matsalar da muke gani na shaye-shaye na sata na zalunci na rashin hankali na waye na waye wallahi sababin shi shine malamai masu koyarwa ba sa tsaya su gane cewa wai abin da za su koyar yan ana buƙatar ka lura da addininka da al'adarka malami lokacin da ya zo ya dinga koyar da irin wannan matar da sauransu inda zai dinga kokari yana da wani abu a ilimi na addinin musulunci ya dinga kokari yana kamantawa da ba za a samu ƴaƴan da za su zo hammunsu sata hammunsu kwace shaye-shaye da sauransu saboda irin wannan ilimukan suna rushe ma mabade suna rushe ma tabi'u kyakkyawa to shedan kuma su wa'annan da kuka gani shedan ne a lara'asi yadda zai zo dinga sa maka a zuciya ka dinga bin bincika kai da kanka ka dinga bincike waye na farko baicin shi kaza sannan kuma ta yaya za duniyar nan ta kare yanzu me yake so an ce sama Allah ya daidaita akan harshe to an rushe duniyar da waye sauransu ina za a tsaya ita zo dinga sama irin wani narawa wasu da kafircin su ya bayyana he suka bayyana haka suka rubuta a cikin rubutun littafai suka sa shi yasa za ga da akwai aqidar da ake cewa ashak alwujudi daga cikin aqaid na falsafa ashak alwujudi shine ina shakka akan samuwa daga farko za a fara ce ma ni karan kaina ma ina shakka samuwar karan kaina babu daga na aida tahiya kai ka kore karan kanka babu kai to karshe ya ga mutum ya yi ta tahiya zuwa ga tun da shi babu shi yana shakka a kan samuwar shi to bari ya shakka a kan sama da hakan sauransu almihim dai irin wannan aqidu da yawa ne duka wannan ya asalin shi yasa asalin insihari na falsafa daga sakafa ta yunan da roman wanda diogenes sakafa ce wanda take yani musahira daga al-yahud da kuma ba da sakafa na nasara to duk da akwai wasu malaman musulunci sun yi kokari sun gudda ababen da ke da kai a cikin wannan bangararka na idan muka nan na kafirci da sauransu kenan an san samu ne a ce mutum ya dinga lura da ladabbuka da musulunci irin wannan ayoyin kadda ya dinga wa aya gazo gazo da sauransu wannan shi ne kenan a takaice lambiya ne to wani duk da babu bukata ba samu wani kafirin da ya mutu ya ce ai Allah an ayyana shi ne da akwai wani ma'aiki na Allah babu kafirin da ya wani haka to amma dan kan shedan ya riya ma to tun da shi ba yawa ba to tabbas an aye shi sai aka iya sa maka walam yulad shi kuma ba haife shi saboda huwal awwal shine na farko wanda farkon shi ba batta da farko kenan ka ko bai yayuwa a yi shi bai aifa ba kuma ba a aife shi ba lam yalid wa lam yulad kenan wannan dan kar tirabi ne aka yi aka yi dan ka in an baka an ce lam yalid aka yi shiru a shi dan ya iya ce to tabbas tunda shi dai bai aifa ba to an samu matsala ne ko to shi to tabbas an aihe shi zai iya zo ma da wannan aqida to sai aka kore wannan lam yalid wa lam yulad uwa wajen nukta ta kasancewa Allah maɗauki sarki bai haifa bada ko wata aya wadda fi ghayatin rau'a wadda take ba mushrikai bulala wanda suke take wa mushrikai da yahuda da nasara take musu bulala akan aqidarsu Allah maɗauki sarki ke cewa badi'us samawati badi'us samawati wal ard wa idha qada
badi'us samawati wal ard anna anna yakunu lahu walad بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ولم تكن له صالحا صاحبة ولم تكن له صاحبا جيد الله ما أوكي سركي شيني بديع السماوات والأرض متى ينسى مي دكسي بديع شيني وندي كيركيرو أبو باتار دي أغنبا شيني وندي كيركيرو سمي دكسي الله ما أوكي سركي anna ya kunu da hulun ta ya za a iya kasance yana da ɗa wanda ya kirkiro sammai da ƙasai ta ya za a iya kasance yana da ɗa wadda walamta kullum sahiba tare da cewa bai yadda mace bai da mace ta ya za a iya kasance yana da ɗa kenan nan kaga ana raddi akan yani mushrikai badiyu samawatul ard anna yakun lahu walad walam takun lahu sahiba jayyid wannan shine kenan a takaice lam yalid wa lam yulad tabbas Allah maɗaukin sarki bai aifa ba wa lam yulad kuma hallo shi kuma ba aife shi ba wannan shine kenan an korewa Allah Allah maɗaukin sarki ya korewa kanshi dukkanin dangi na yani dukkanin dangantaka sawa'an ya aifa a dangantaka a dangantu zuwa gare shi sawa'an a aife shi ya dangantu zuwa ga wani saboda wannan abun nakas ne Allah ya korewa kanshi dukkanin wannan abun amma kuma game da halittu ha aibu ne game da halittu aibu ne a ce mutum bai haifa ba ba haife shi ba ko kuma an haife shi amma shi bai haifa ba ko kuma ya haifa amma shi ba haife shi ba game da halittu wannan naƙas ne aibu ne amma game da allah maɗauki sarki rishin hakan shi ne kamala kaga bambanci ke tsakanin shi da shi da halittun shi jai sai kuma Allah maɗaukin sarki ya je kaco kam kan gaba sai Allah maɗaukin sarki ya korewa kan shi dukkanin wani wanda yake kama da shi ko wani wanda zai kasance kishi a gare shi shine walam yakul lahu kufuwan ahad ko kuma walam yakul lahu kuf'an ahad yazo da qira'atai jai walam yakul lahu kufuwan ahad bayyada wani tamka bai kasance ba yana da wani tamka alkufu shine wanda yake kama da kai wanda daidai ya kai ne in ka mallaki miliyan biyu shi ma ya mallaki miliyan biyu in ka mallaki gida shi ma ya mallaki gida in kana da mai yake wasu na diflam na bak ko na nisans ko makamantan haka shi ma yana da tamka wanda zai kasance tsaraka to allah maɗauki sarki bai da wannan walam shi yasa Allah ma uke sirri aka ayake ta laysa kamislihi shay'un kawai da mun karanto ta a farko wa huwa samiul basir bayyada wani kama ko tamka wa huwa samiul basir shi ne ji ne kuma me gani ne kidan wannan sura ummul lura tun farkon aya ta farko ta biyu ta uku ta hudu dukkansu a cikin tauhidi ne walam yakul lahu kufuwan ahad karshe kuma mai aka rufe da kore kamanceceniya wanda Allah maɗaukin sarki ya korewa kanshi to wannan sura kamar yadda muka gani Allah maɗaukin sarki ya korewa kanshi aifuwa kuma ya korewa kanshi yani tamka a hadisi ya zo manzan Allah sarasa muke cewa hadisin da imam bukhari ya toshi manzan Allah sarki cewa la ahada asbara asbaru على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم باب وانده الله حقولي أكم واني توتر واده يجي أنا مش باب وانده الله حقولي ta haka kai in wani yama zai yi ka tunanin wannan abu da akwai wanda suke wa Allah laihi suke cewa Allah ya aini la ahda asbara ala adha sami'ahu min Allah babu wanda ya Allah haƙuri akan wani cutarwa da ya ji ana mashi cutarwa da da muna da ladabi da ake mashi shine an innahum yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzuquhum wa ya'fihim suna sanya Allah yana da da kamar yadda muka gani Yahuda da Nasara da kuma mushrikai na rayawa da sauran wanda suke kan dariƙar su suke kan tsarin su tare da cewa Allah madaukakin sarki shi yake arzuka su kuma shi yake ba su lafiya da kwanciyar hankali kaga wannan kuma zaka iya yin kiyasa shi akan kana sabawa Allah tare da cewa Allah maɗauke sarki shi yake arzika yake baka lafiya yani ya kamata kenan kowa ya ɗauki wannan hadisi da bazara sai ke cewa ya sa shi musu ba'ayi ya zo kuma a hadisi na abi huraira wanda imam bukhari dai ya rawaito shi abu huraira yake cewa qala allah azza wa jalla Allah maɗauke sarki yake cewa kazzabani ibn adama wa lam yakun lahu zalika ɗan adam ya karyata ni bai cancanta ba a gare shi ya karyata ni washe tamani walam ya kulla hudalika ɗan adam ya zage ne bai cancanta a gare shi bai zage ne wannan akidun guda biyu karyata Allah da kuma zagin Allah an same shi a dangi na ɗan adam da akwai wayanda suka yi haka wanda alkur'ani ya sabko a kansu a da wanda suka yi haka kahin lokacin zuwa musulunci da kahin zuwa musulunci da akwai waɗanda yanzu suke kan aƙida hayyau hayyau da akwai wanda suke kan aƙida daidai da wani sabon salo shi ne allah maɗauke sai ke cewa fa'amma a hadisin ƙudsi ne fa'amma ta kribu iyaya to ƙaryata nin da ya yi shi ne allah maɗauke sai ke cewa fa ƙauluhu lan yu'idani kama ba da ni kawai da da muke cewa allah bayya iya maida ni kamar yadda ya yi ne yani in na mutu Allah bayyata da ni in na mutu Allah bayyata da ni wannan aqida da an samu larabawa sun ce ba ta yadda za a yi Allah maɗaukin sarki ya tada mutum bayan yani ya mutu ta ya za a ce bayan mun mutu mun rididdige mun zama ƙasa kuma a ce a tada mu ha suka ce bayyayewa shi ne Allah maɗaukin sarki ce walaisa awwalul khalqi bi ahwana alayhi min ayatihi halitta ta biyu a maido mutum akan halitta shi ba shi ya sau ya tsanani ba akan yin halitta ta warko shi ya halitti mutum tun warko to maida shi ba zai mishi ba wahala ya gani to wannan shi ne abin da ya shafi karyata Allah wa ɗauke sarki kawai da mashirkai suka karyata suka ce ba ta yadda za a tada su sannan kuma hallo wa amma shatmu iyaya fa qawluhu ittakhadha Allahu walada ƙaryar zagin da yake wa Allah madaukakin sarki shine da yake cewa Allah madaukakin sarki yana da ɗa kenan in mutum ya danganta wa Allah madaukakin sarki ɗa to wannan mutumin yana zagin Allah to yau muna cikin wani tsari wanda sai a hankali samari yan uwa musulmai za mu ga basu da masoya sama da wa'annan mutanen da suke zagin Allah suke cewa Allah na daɗa mutum ka ga yana ƙaunar wani ɗan balo ko wani mawaƙi ko makarantar haka yana sa kayan shi yana yin irin jas ɗin shi in zai hoto ya ware hannaye guda biyu ko ya rihe ido ko kuma ya aski irin na kafirai da sauransu tare da cewa ubangijin da ya halicce shi suna danganta mashi da suna zage shi haka ya kamata mu lura shi ne Allah yake cewa a cikin hadisin kulisi Allah yake cewa wa anal ahadu samadu lazi wa anal ahadu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shine wani shahid alaka shi da wannan sura jayi dan uwa wannan ita ce suratu al-ikhlas da akwai wasu fada'il wanda suka so a cikin wannan sura wanda insha Allah za mu nabbaha a kan shi na farko daga cikin fada'il ɗin da suka zo a kan wannan sura daga aisha radiyallahu anha a cikin hadisin da imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi imam al-bukhari sun suka rawaito shi aisha take cewa lalle manzo Allah sama wani lokaci ya tura wata runduna ta yaki akan wannan rundunar ta yaƙi sai ya ɗora wani ya kasance shugaba saboda a tsari na musulunci ba a samun mutum uku face a cikinsu da akwai shugaba shi sa wannan ita ce ɗabi'a ta musulunci mutum uku dole he an samu shugaba a cikinsu shi yasa ko wani zama ne za a yi ta tattaunawa ko makamanta kafin a fara ya zamto da akwai shugaba to yi manzana ta sama ya ɗora shugaba akan wannan rinda to shi wannan shugaban shi yake musu sallah ya kasance duk lokacin da ya yi sallah in ya musu sallah a kowace raka'a ya karanta suratul ikhlas in ya karanta suratul fatiha ya karanta sura bayanta sai kuma ya zo ya rihe ƙira'a da suratul ikhlas duk sallah ya musu haka suka ce kai ka bar mana wannan abu ta ya za a yi wata sabo bida ce za ka mana ta ya za a yi duk in kai kira'a baicin ka karanta fatiha ka karanta sura sai ka karanta suratul ikhlas ka bar karanta sura karanta suratul ikhlas ta kadai kuma su kuma sa so wani yayi musulmanci he wannan haka ake samu kaga mutane ma mu suna ganin laihin liman su kuma ba su son wani ya musulmanci he wannan iman haka ana samun wannan tabi'a to ƙarshe ladabi da biyayya za a koma zuwa ga manzan Allah sana sama ya hukunci sai da suka dawo ya suka gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce saluhu li ayyi shay'in yasna'u zalika ku je ku tambaye shi saboda me yasa yake aikata haka kina wannan yake nuna cewa idan aka baka labari akan wani ya aikata wani abu ka fara bin bincike ba kai tsaye ka ɗauki hukunci da aka tambaye shi sai ya ce li'annaha sifatun rahman wa ana uhibbu an aqra biha yace ina karanta ta ne saboda dukkanin sura tana magana ne a sifa ta ar-rahman Allah mai jin kai ni kuma ina kaunar ina so in dinga karanta ta suratul ikhlas sai manzo Allah sai ya ce akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbu ku ga mashi Allah ko sarki ina san shi ina kauna shi kenan hanya ta ka samu soyayya da kauna ta Allah ko sarki ka dinga san wannan sura da kaunarta baitin kariya ta a gundar lafazinta kuma ka san ma'anarta kuma lokacin da kake karanta ta dinga hararo ma'anarta kana ƙara imani ka kaunaci wannan sura hanya ce ta samun soyayya ta Allah ko sarki da kaunata Allah maɗaukin sarki jayin ɗaya daga cikin a cikin hadisi na abi sa'id al-khudri wanda imam al-bukhari ya rawaito shi ɗaya daga cikin sahabbai ya zo hucewa daga jikin wani gidan wani sahabi sai yana qiyamul layl a qiyamul layl innan baicin ya in ya tashi raka'a baicin ya karanta suratul fatiha eh ta maimaita suratul ikhlas yayi ta maimaita ta yana hudinta yana maimaita ta yana hudinta yana maimaita ta da ita yake yin yani kiyamar lai suratul ikhlas ha da wa iran shahiya ta waye gari ya zo gab ya zo gurin manzala sun ya ga mishi sai ya ce wa manzala su sam naji wani yana ta maimaita suratul ikhlas yana ta yi kiyamar da ita shi lokacin da ya wadi yana ganin kawar ta yi kadan ta yi kadan a yi kiyamar da ita sai manzala sai ya ce wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulutul qur'an manzara sun yi ta na rantse da wanda raina yake hannun shi ne allah maɗaukin sarki tana daidai da kaso ɗaya na alƙur'ani mai girma suratul ikhlas malamai sun samu saɓani shin suratul ikhlas da manzara sun ya ce wannan hadisin kuma ya zo da huskoki da yawa da ruwaya ta da yawa akan suratul ikhlas tana daidai da kaso ɗaya daga cikin uku na alƙur'ani to malamai sun samu sabani shin ta'dilu sulsul qur'an tana daidai da kaso ɗaya na alqur'ani kaso ɗaya daga cikin uku na alqur'ani sun samu sabani shin wajen lada ko wajen ma'ana wasu suka ce wajen ma'ana yani alqur'ani gabaki ɗaya shi in ka tsaya ka dakkaka hukunce hukuncen da yake cikin alqur'ani na farko hukunce hukuncen da suka shahi akida na biyu hukunce hukuncen da suka shahi fiqhu na aiki sallah ya da sauransu na uku hukunce-hukuncen da suka shahi ɗabi'u kyakkyawa gaskiya kiyaye gaskiya da sauransu to suratul ikhlas din kano ta dauki da aqida dukkan mabahis na aqida mas'alolin da ake bincike akan aqida ana hudo su daga cikin suratul ikhlas suna hutuwa daga cikin suratul ikhlas a gani kenan ta wannan gurin in ka lura alkur'ani kashi uku ne ko ilimin muka da hukunce-hukunce da suka shahi akida suratul ikhlas ta ɗauki wannan ko kuma ilimin muka da hukunce-hukunce da suka shahi fiqhu da aiki ha ko kuma ilimin muka da hukunce-hukunce da suka shahi ɗabi'u kyakkyawa da mu'amala kyakkyawa kaga wannan ɗaya daga cikin uku ne ta ɗauka wasu kuma suka ce la abinda manzan Allah sa su muke ni ko da wancan haka ne abinda manzan Allah su muke ni suratul ikhlas tana daidai da ladan in ka karanta suratul ikhlas ta kai yana daidai da ladan ka karanta izu 20 daga cikin izu 60 alqur'ani yana da izu 60 in ka raba 60 gida uku zai baka 20 to in ka karanta suratul ikhlas ita guda daya in dai an samu sharadi in samu sharadin ka iya karanta ta daidai ka san ma'anarta in kana karanta ta kana hararo ma'anarta kuma kana kudiri kana aiki da abin da ta dauka na ma'anoni to in ka karanta ta ita kadai tana daidai da ka karanta kaso daya daga cikin kuna alkur'ani duka kowace wani maganganu daga cikin wani maganganun guda biyu duka su ingantattu ne kuma suna muwafaka da yani abin da ya zo yani shari'a a gurin malamai kuma na me yake da suna na na tafsiri jayi sai nukta jayi sauran hadisan duka bayani ne akan wanda ya hudo sai kuma nukta na hadisi na mu'az bin abdullahi mu'az bin abdullahi bin habib an abihi kenan daga baban shi ma'az bin abdullahi bin habib daga baban shi abdullahi bin habib ɗaya ne daga cikin sahabban manzala sun yace wani lokaci mun shiga cikin rishi na ruwa aqash rishi na ruwa wa zulma da kuma duhun da ko irin wani lokacin da muke ciki da akwai matsalolin ruwa kuma hannu ana yin kufur duhu ala sabi misali yace wani lokaci muna cikin haka sai muke muka san sai muna jira manzala sun zo ya mana sallah fa kharaja fa'akaza biye da yi da ya hutu sai ya amshi ya rike hannayena ya rike hannayen kira abdullahi bin habib ya ce ƙul ka haɗi fasakata ya wanzan nasu sama ya yi shuru haɗi ya yi shuru kala ƙul ya ce ƙul tu ma za a ƙula ya ce na ce wanzan nasu sama ya zan haɗi manzala ya ce mashi haɗi manzala ya yi shuru bai ce ba komai sai annabi ya ce wa manzala su sama ya zan haɗi ya ce ƙul huwa allahu ahad والمعوذتين قل هو الله احد كده سوره الاخلاص والمعوذتين da suroyi guda biyu waɗanda ake neman tsari da su sune suratul falaq da suratul nas manzo Allah sai yace hina tumsi wa hina tusbih ka karanta su lokacin da kamareta da kuma lokacin da kawaye gari da marece da sahi ka karanta su salasan ka karanta sau uku kenan suratul ikhlas suratul falak da nasi ka karanta su sau uku da sahe da maraice takfika kulle yawmin marratai idan ka karanta su da sahe da maraice kowane lokaci za ta kare ka za ta kiyaye ka sau kenan in kana neman kariya da kiyayewa da dukkanin wasu sharruka da dukkanin wasu matsaloli to ka dinga karanta su daga cikin kiyayewa kuma ka tabbata akan tauhidi da aqida kyakkyawa karanta su da sahi da madace wannan na hadisin da ya zo a kan suna cikin azkar kenan yana daga cikin azkarun sabah al-masa wannan surar guda uku wanda muka tafsirin kan jiya zuwa yau sannan kuma hallo a hadisi da aisha radiyallahu anha take cewa kana annabi sallallahu alaihi kana iza awa ila firashi kullu layatin jama'a kafai wanda sun ya kasance duk lokacin da ya je zuwa ga yani al-firash zuwa ga makwancin shi kowane lokaci jama'a kafai yana haɗa hannayen shi guda biyu sun manafata fihima sai ya yi tofi a cikin wannan hannayen nashi guda biyu wa a fihima qul huwallahu ahad ya karanta qul huwallahu ahad kayan suratul ikhlas wa qul a'udhu bi rabbil falaq kuma ya karanta suratul falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas ya karanta yani suratul nas summa yamsahu bima masata min jasadihi shahid abin da ya sara a cikin jikin shi yabda'u bihima ala rasi yana fara shafar kanshi wa waje da huskar shi wa ma aqbala min jasadi da abin da ya saura na jikin shi kenan in ka karanta su wayannan surorin guda guda uku in ka karanta sau uku sai ka tofa a hannunka sai ka sha'a da kanka da sauran abin da ya shahi jikinka wannan haka manzana su sama yake yi sau uku kenan yan uwa mu yi kokari idan za a kwanta a dinga gwada haka har yara ma a dinga tofawa ana shafa musu ya tabbata manzana su ya kasance aisha ta kasance tana tofa manzana su tana shafa mishi kenan wannan insha Allah yau ina ji sura ɗaya za mu yi sai kuma da yake da suna gobe insha Allah sai mu ci gaba mu ga surati yani tabbat ko kuma suratul masad ko kuma suratul hatab wata yan latifa da za mu yi ishara zuwa gare ta wadda azza za ta kasance aunan taimako ne akan gyara gyara yanayin karatun alkur'ani da akwai abin da ake cewa as-saja'ul murassa as-saja'u al-murassa shine karshen aya ya zo da harafi iri da harafi iri da ana ce mushi mura'ati fawasilil ayi ƙarshen ayoyi a lura su zo a sifa ɗaya wanda a cikin suratul falak mun ga irin shi duk da bamu yi ba ishara a lokacin mantuwa kul a'udhu bi rabbil falak kaga kafin ne wadah sannan kuma lomin sharri ma khalaq kaga kafin ne nan wannan ayoyin guda biyu sun zo a halin iri da wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafasati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad dalin dalin guda biyu wannan yana taimaka maka wajen kiyaye yare har da alkur'ani da kuma jin daɗin karatu alkur'ani sai muga kuma nuna suratul ikhlas wanda ya zo a cikin suratul ikhlas ɓangaren balaga ne wannan ana ce mashi asaja almurassa ko kuma murahatu fawasil ay duka za mu gani aya ɗaya ce duka ayoyin na suratul yani ikhlas duka sun zo karshen shi dalil dalil ne kenan ana so idan kana karantawa ka dinga lura sai ka dinga ajewa ɗaya bayan ɗaya aya bayan aya qul huwallahu ahad ka gani dalo allahu samad dalo kaga in kana lura da ƙarshen ayoyin wannan zai sa ka dinga samun talazzuzi na karatun alkur'ani insha Allah sai mu ji aran ma ya ƙara karanto mana su sai mu lura insha Allah kuma sai mu tsaya bakin haka insha Allah bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yawa insha Allah za mu yi ga kokari duk lokacin da Allah ya sare muka zo gurin irin wa'annan wuraren da ake ce mushi yani astajar murassa ko kuma mura'ati wa wasu ai a bangaren shiri kuma irin wani ana ce mushi alkawafi ƙarshen harfuka na baiti su zo iri ɗaya to insha Allah za mu yi kokari mu dinga ishara zuwa ga haka wannan yana taimakawa lokacin da kake karanta alkur'ani ka dinga karanta shi bi hudu ka dinga ajiye aya bayan aya haka kira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama take insha Allah wannan gurin zamu tsaya abinda muka yi da daidai Allah sanya shi a cikin mizani na hasanat ummu abinda muka yi na kuskure kuma Allah gafarta mana yani ajizanci ne dan adam kuma muna roƙon Allah maɗaukin sarki Allah sanya albarka a cikin wannan unguwa ta mai albarka kuma Allah sanya albarka a cikin garinmu gabaki ɗaya kuma Allah sanya albarka a cikin ƙasanmu Allah ba mu kwanciyar hankali da zaman lahiya Allah kiyaye da dukkanin fitinu fitintunu wanda suke yaduwa a duniya Allah tabbatar da mu akan addinin shi Allah kuma ya kare mana addinin shi Allah kuma ya ba mu izza da dawwama akan addinin shi kuma muna ba Allah maɗaukin sarki Allah ba mu ilimi mai amfani wanda zai amfane mai amfani bayan bayan mu muna roƙon Allah maɗaukin sarki Allah tabbatar da iyalanmu da ƴaƴanmu da ƴan uwanmu Allah tabbatar da su akan tarbiyya ta musulunci muna roƙon kai Allah maɗaukin sarki wannan ƙasa ta mu muna gudana a cikin wani lokaci wanda da akwai tsanani na zafi da matsaloli na ruwa da kuma matsaloli na rashin kwanciyar hankali da tsada da al'amurka ya Allah maɗauki sarki Allah ka ba mu sauƙin al'amurka Allah ka yassare mana al'amurka Allah koro sauƙi da gaugawa ya Allah muna roƙa Allah maɗauki sarki Allah ka ba mu kwanciyar hankali da nutsuwa da abin da za mu ci don mu samu damar bauta ma ya Allah maɗauki sarki Allah ka gafarta mana a cikin wannan wata na Ramadan Allah ka sa mu yi gam da katar da aiki na kwarai wanda za mu cancanci shiga aljanna ya Allah maɗaukin sarki mu bayanka ne muna da kusakurai Allah ka gafarta mana ka gafarta wa uwayenmu da ɗan uwanmu wanda suka riga suka rasu musulmi ya Allah muna roƙarka Allah maɗaukin sarki ka biya buƙatunmu gabaki ɗayansu kuma Allah ka biya buƙatun waɗanda suka nemi mu yi musu addu'a Allah ka biya buƙatunmu gabaki ɗaya ka biya buƙatun waɗanda suka nemi mu yi musu addu'a subhanakallahu wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk